تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau tara ga watan jumadal ula shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 11 ga watan 11 shekara 2024 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba muna cikin kabira ne ta 28 aklu aklul harami wa tanawuluhu ala ayi wajahin kana cin haramin da ƙoƙarin kaiwa zuwa ga haramin ta kowace irin fuska ya kasance mun wuto a abubuwa masu yawa a baya tun daga kan ayoyin alƙur'ani da malam ya buɗe da su da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata har muka zo zuwa ga wa'azi da malam ya tike da shi a wancan sati yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi wasu baitoci da malam ya kawo a na'imun dhalla lahu kullu sa'bil murtaqa wa'ril marami malam cewa azizun zaka ga mutumin da yake mabuwayi maɗaukaki na'imun ma'abocin jin daɗi da morewa shine na'imun ay mutrifun wanda yake ma'abocin jin daɗi zallalahu kullu sa'bin sa'bil murtaka wanda duk wani abin da yake mai wahalar hawa yana kaskanta a gare shi ma'ana yana masa sauƙin kaiwa zuwa gare shi abinda za ka sha wahala kamun ka kai zuwa gare shi shi irin wannan saboda buwayensa da ɗaukakarsa za ka ga Allah maɗaukakin sarki ya yi sare masa komai sauƙi ne a gare shi shi wa'arul marami abin da yake mai wahalar samu shi ne almaram abin da kake ƙoƙarin samu wa'ar abin da yake mai wahala mala ce fakasahu ba dalini malbasin khashnan bin ragmi nuhu fin rigami mala ya ce fakasahu ba dalini malbasin bayan ya sanya tufafi masu laushi na jin daɗi da isa su ne lini malbasin fakasahu khashnan sai daga baya kuma ya zo ya sanya tufafi masu kaushi ka kaiwa da komowa a tattare da shi birragmi minhu ko da ku baya so fin rigami a cikin ƙasa rigam ita ce turab ita ce ƙasa ma'ana bayan tufafi da mutum ya sa a jikinsa na isa da takama na kowane irin launi na ado da ya ga dama domin ke cire ni daga ƙarshe wata rana kuma za ka same shi ya sanya tufafi hashnan wanda suke masu kaushi shine tufafin da ƙasa za ta yi masa ke birragmi minhu yana so ko baya so sai an danna shi a cikin wannan ƙasar malai ce fin rigami a cikin ƙasa wa wujuhun nadiratin buddilat ba'da launin hasni launan kalkitami malice haka nan wa wujuhun za ka ga fuskoki na biratin masu haske masu walwali saboda jin daɗi buddilat ba da launin hasini an canza su bayan wannan launi da suke da shi mai kyau mai ban ƙayi kana ganin su kasan suna jin daɗi suna morewa fuskokinsu suna walwali suna sheƙi to na fuskokin nasu a duniya idan an sa su a kabari za a canza musu su ko za su canza zuwa ga launin da yake launan kalƙitami launin da yake kai ka ce ƙura ce baƙar ƙura alƙitam ita ce algubarul aswad alghubar fuskokin waɗanda suka saba wa Allah maɗaukakin sarki zai koma idan Allah ya tashi kiyamarsa Allah maɗaukakin sarki ce yau matabbiyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun a ranar alkiyama ne zaka samu wasu fuskoki sun yi fari saboda sun yi aikin alkhairi wasu fusaku kuma sun yi baƙiƙirin saboda sun yi aikin sharri malai ce wa shumusun tali'atun aflat ba'da dhaka nuri minha bizulami ya ce wa shumusun hakanan rana ko raniku shumusun jam'i ne na ashams ƙali'atun waɗanda suke fitowa suke bullowa aflat ba'a da zalikan nuri za ka samu ta ɓuya ta kauce bayan wannan hasken da ta haskaka duniya kowa yake iya ganin komai tarwai za su kasance kuma min ha bizulami sun zamto kuma yanzu sai duhu saboda me saboda duhun duhun dare ya riga ya shigo to haka malam ya kwatanta wancan yanayi da mutum yake a cikin duniya ta yadda fuskarsa take walwali idan an sa shi a kabari ko kuma Allah ya tashi kiyama sai yadda zai zamto fuskarsa ta yi duhu kabarinsa ya yi duhu idan bai ba Allah madaukakin sarki ba yadda ka san da rana rana ta buɗe komai kana iya ganin sa tarwai sai kuma dare ya shigo sai duhu ya shigo sai ya kasance idan ka shiga wajen da yake da duhu musamman irin lokacin da babu hasken farin wata sai ka ga wani lokaci abin da yake gaban ka dab da dab ma ka kasa ganin sa to haka rayuwar take duk wanda bai bi Allah madaukakin sarki ba wannan haske nasa na fuskar sa wannan jin daɗi nasa na duniya da zarar an sa shi a cikin kabari kuma shikenan zai juye zama wani abin na daba zai juye zama matsala a tattare da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace wa munifun shamiqun bunyanuhu linul a'tafi muhtazzul qawami Allah ce wa munifun shamikhun bunyanu hakanan gine-gine dogaye waɗanda suke an ɗaga su su ne shamikhun murtafi'un munif su ne murtafi'un shamikhun wanda suke kafafu alinul atafi wanda gefansu da gefansu an dandaɓe su da siminti ko da tayil ko da dukkanin wani dutse da ake wa gida ado da ƙalatu da shi Allah ya ce irin waɗannan gidajen wani lokaci zaka same su muhtazzul qawami gefe da gefen su ginshikin su an girgiza su sun zubi a ƙasa kamar ba a taɓa yin su sai ga gida mai sunan gida alƙasar irin gidan da ake sayar su alƙasar an gina shi da kuɗaɗe masu yawa duk wanda zai wuce sai ya ɗaga kai ya kalle shi saboda kyansa da ban kayansa amma ana nan ana nan wata rana sai in ka zo wuce sai ga wajen ya zama kufai wajen ya zama kango kawai sai alamun irin baraguzai haka na ginin haka idan akwai saura sai dai a baka labari a ce nan wajen da wani katafaren gida ne malai ce ta duk duniya haka take da abin da ya tashi wani lokacin sai yayi ƙasa malai ce uffin duniya kai tir da duniya fama shaimatuha ce menene halin duniya menene ɗabi'ar duniya ghaira naqbil aqdi an ban da warware yarjejeniya da mutum ya tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki mutum tun yana cikin mahaifiyarsa mutum tun yana alamu zarri Allah maɗaukakin sarki ya yarjejeniya da shi akan idan ya zo duniya lallai zai kaɗaita Allah maɗaukakin sarki wa Allah biyayya mutum kuma ya yadda ga gafili duk kowa daga cikin mu ya amince idan ya zo duniya lallai zai wa Allah maɗaukakin sarki biyayya zai wa Allah maɗaukakin sarki haƙiƙanin biyayyar jingina masa tauhidi da kuma kore masa shirka to mecece a duniya ce me ɗabi a duniya an banda warware yarjejeniya da mutum ya ɗauko tsakaninsa da Allah ya ce au khafari zimami ko kuma warware alkawari azimam jam'i ne na zimmatu azimma kuma shine alkawari ko mutum ya rinka warware alkawarin da ke tsakaninsa da mutane kai wancan alkawari ka saba wancan kai masa alkawari ka goge haka me a cikin duniya an banda wannan ce wannan shine ɗabi'ar duniya shine halin duniyar ya ce fasta'iddu zada tanju wa'malu mala ya ce babban abin da nake maka nasiha da jan hankali shine ista'iddu zada ka yi tanadi na guziri tanju sai ka tsira sai ka samu kubuta a wajen Allah maɗaukakin sarki a waccan rana da take da matuƙar haɗari ga wanda ya je wa Allah maɗaukakin sarki babu tanadi wa'amalu sannan ka yi aiki salihan aikin da yake nagartacce min qabli tafwidil khiyam tun kafin lokaci ya kwace maka tun kafin dama ta kwace maka tun kafin lokacin da za ka zo kana da na sani ya laita na nuraddu ya kai ce- ya kai can mu me yasa ba za a dawo da mu duniya mu gyara tun kafin wannan lokaci malice da sai da nake maka yi kokari mu dace to waɗannan su ne yan baitoci na'am wanne اوكي غير نقض العاد او خفر الذمام خفر شيني النقض وروري القول الذمام شيني نتي جمع الذمه شيني القول يوا na farko warware yarjejeniya na biyu kuma warware alƙawari to sai mali ce ya muta'alliqan bi zakhrafin yaruqu baqa'uhu kalamhil buruqi ya muta'alliqan ya wanda ya rataye zuciyarsa ya makalkala zuciyarsa bi zukhrifin da ƙawa da alatu na duniya ya roƙo baƙa'uhu wanda kullum abin da ke ƙayatar da shi shine wannan jin daɗin da yake ciki da alatin da yake ciki ya dawwama a cikinsa yana ƙayatar da shi ya roƙo baƙa'uhu dawwamar wanzuwar wannan alatin nasa wannan ƙawar da yake ciki ya roƙuhu yana ƙayatar da shi yana birge shi sai mala ce kalam hilburuki sai dai kuma tafiya yake yi duk wani jin daɗin duniya duk wani alatu na duniya da mutum ya tsinci kansa a ciki tafiya yake yi kalam hilburuki kamar kiftawar walƙiya kamar yadda kasan walƙiya take zuwa haka ta wuce wal ɗin nan shike shike na an gama to haka jin daɗin duniya yake lokacin da kake cikinsa za ka rinka gani kamar ba zai wuce ba amma lokacin da ya tafi kuma sai ka ga kamar baka taɓa shiga cikinsa ba kamar baka taɓa jin wani daɗi ba malice ya mubi'an fil hawa wajibatil huquqi ya wanda ya tozartar da wajibabban haƙoƙi a cikin bin san zuciyarsa ya wanda yake tozarta wajibabban haƙoƙi da Allah ya ɗora masa a kansa tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala tsakaninsa da sauran 'yan adam 'yan uwansa fil hawa haƙin da ke tsakaninsa da Allah sai ya tozarta haƙƙin da ke tsakaninsa da sauran mutane bala ya ce tubarizul khaliqa wa tastahi min al makhluqi yace kana mubaraza kana fito na fito da da mahalicci amma wa tastahi min al makhluqi kuma kana jin kunyar abin halitta wannan wani irin ragon tunani kenan eh tubarizul khaliqa zaka yi mubaraza fito na fito da mahaliccinka wanda ya halicce ka shine Allah madaukakin sarki komai idan ka je daga kai sai Allah Allah nake kallon ka sai ka saba Allah sai kai duk abin da ranka yake so saboda a lokacin mai mutane ba sa kallon ka amma wanda ya halicce ka wanda ya busa maka rai ya baka iskar da kake shaƙa saman da ta lullube ka ya halicce ta shi baka jin kunyarsa za ka yi duk abin da kake so amma kuma mai wa tastahil makhluqa ko wa tastahi min al makhluqi amma kana jin kunyar kuma ababen halitta idan ka fito wajen yan uwanka ababen halitta aka ce kai irin wancan abin da kake a gaban Allah shi da kai ba za ka yi ba to wani irin ragon tunani ne wannan yan uwa malai ce ya mu'affiran na'alal ulaliyi satiran zakal fusuku malai ce ya mu'affiran ya wanda ya tasirantu a'alal ulali da maɗaukakan jin daɗi wanda yake ƙoƙarin sitirce ya ɓoye fasikancin da yake shi tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki baya jin kunya ya abin da duk ya ga dama na saɓan Allah amma idan ya fito cikin mutane yana ƙoƙarin sitirce wancan fasikancin da yake malai ce ala satara zalikal fusuq ya ce saurara wallahi da sannu wannan fasikancin da mutum yake a ɓoye zai gan shi zai ga sakamakonsa ko dai a nan duniya ko kuma idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi kiyamarsa ya mutawallihan mahadal hawa wa huwa fi sijnin rida wa huwa fi sijnin rida marmuqun malice ya mutawallihan ya wanda yake a rude ai mutahayyiran kenan wanda yake a rude mahadal hawa wanda yake shimfiɗa ta san zuciya lahum min jahannama mihadun shine mihaj din mihadul hawa wanda yake shimfiɗa ce ta san zuciya wanda san zuciya yake takawa ya je duk inda ya ga dama wa huwa fi sijinin rada marmukun yana cikin kurkuku na halaka arrida shine alhalak marmukun yana mai abin zuba wa ido ga sauran mutanen da suke gefensa sai mala ya ce ibki ala nafsika al'alila zuciyarka da take mara lafiya wacce take ingiza ka ta tunkuɗa ka ka je ka saba Allah maɗaukakin sarki shine al'alila mara lafiya yi kuka game da ita fa innaka bil buka'i mahququn yace hakika kai lallai game da kuka ka cancanta eh lallai ya cancanta kai ya fi cancanta kai kuka sama da kowa ajaban liman ra'a fi'lal mauti li sahbihi mala yace ajaban yi mamaki liman ra'a fi'lal mauti ga wanda zai ga aikin da mutuwa ta yi li sahbihi ga yan uwansa ga abokansa mutuwa ta ɗauke wancan yau gobe ta ɗauke wannan gata ta ɗauke haka tana ta ɗiban mutane a gabanka kana kallo amma mutum bai ɗauki izina da wannan mala yace wannan abin mamaki yi mamakin wanda zai ga aikin mutuwa a kan uwansa ta ɗawa ne ta ɗawa ne wa aiƙana bi talafihi kuma shi ma ya yi yaƙini ya sakankance a kan shi ma wani lokaci zai lalace zai tafi mutuwa za ta tafi da shi a talif shi ne tafiyar abu ko lalacewar abu ya san shi ma wata rana mutuwan nan za ta zo ta biyo ta kansa ta lalata shi wa ma ƙaba na habahu kuma ya san bai iya kaiwa ko zartar da abin da zuciyarsa take burin ya aiwatar ba abin da dukkaninmu muka raya muke so mu yi daga nan zuwa shekara kaza babu wani wanda zai iya gama duk abin da zuciyarsa take buri a kansa babu wallahi eh za ka yi abin da za ka yi dai kawai ka tafi shine wa maqaba na habau bai zai iya kai kaiwa zuwa ga abin da ya buraci ba zuwa ga abin da ya alwashi zai yi shi ba ba zai iya kaiwa ƙarshen sa ba sai malai cewa sakanal iman bil akhirati fi qalbihi imani da ranar lahira ya yi bacci ma'ana ya yi rauni a cikin zuciyarsa irin wannan da ka samu imani da ranar lahira to bacci yake a cikin zuciyarsa akwai rauni a tattar da shi wa nama ghafilan ala jambihi ba bai damu da abin da ya aikata ɗazu ba bai damu da abin da zai tashi ya tarar ba bai damu da cewa wannan baccin da yake zai iya mutuwa a cikinsa ba babu duk abin da ya aikata na saƙo ɗazu abin da ya kwanta shine zai tashi gobe kuma ya ɗora baya tunanin in ya kwanta ɗin nan shin wanda yake riƙe ran mutane zai sake shi ya tashi bai sani ba saboda haka babu tunanin ya tuba a wannan daren domin gobe ya tashi lami lafiya babu sai dai idan ya kwanta abin da yake buri gobe ma ya tashi ya ɗora akan saɓan da yake yi malai ce wa nasiya jaza'ahu ala jurmihi wa zambihi ya mamanta sakamakonsa a kan laifinsa da zunubinsa ya manta wannan wa a'rada ila raihin min alhawa an rabbihi ya bijirar da kansa zuwa ga duk abin da zai motsa san zuciyarsa game da bijirewa ubangijinsa ya bijirar da kansa duk abin da yake san zuciyarsa zai ɗauke shi ya kai shi wajen ya kauce wa abin da Allah maɗaukakin sarki baya so to wannan zaka same shi a wajen abin da duk zai bijire wa Allah maɗaukakin sarki wannan zaka same shi a wajen yace ka anni bihi wa qad suqiya ka'su hamamin yastaghithu min sharbihi min shurbihi wa qad suqiya wa qad suqiya ka'su hamamin hakika an shayar da shi kofi na tafasasshen ruwan zafi ya ce kamar ina kallonsa idan Allah ya tashi kiyamarsa an sa shi a wuta ana ba shi irin ruwan nan da Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin alƙur'ani mai zafi wanda idan aka kai shi a mutum idan idan dan wuta ya sha shi zai kakkatsa hanjin cikinsa ce kamar gani gashi ana ba shi irin wannan ruwan yastaghithu min shurbihi yana neman agaji game da shan wannan ruwan yana neman tanyo da agaji a bashi kada ya sha wannan ruwan wa afradahu al-mautu an ahlihi wa sirbihi malai ce mutuwa ta kadaita shi ta dauke shi an ahlihi daga iyalansa ta raba shi da iyalansa wa sirbihi da duk wata dukiya da ya tara gidaje kadarori duk duk wannan mutuwa ta raba shi da shi wa naqalahu ila qabrihi mutuwa ta cire shi daga cikin iyalansa ta tunkuɗa shi zuwa ga kabarinsa zullun fihi yana mai ƙasƙanta a cikin kabarin nasa ba da ujubihi bayan ya gama ji da kansa a duniya yana gani lallai wannan duniya za ta tabbata a kansa malaci fa ya zallubbi ya kai ma'abucin hankali shine zallubbi ya kai ma'abucin hankali jazza ala kabran kabarinsa shi irin wanda ya yi wannan mugun aikin a duniya wa ajjabihi ka ɗaga hannu ka yi addu'a da ƙaraji ka yi addu'a da ɗaga murya shine ajja e ajju kenan ɗaga murya kamar yadda ake kiran ajju wajen aikin haji shine ɗaga murya da talbiya masu aikin haji idan suna ɗaga murya suna talbiyan nan labbaik Allahumma ana kiran wannan abin al'ajju ana abin da al'ajju yake nufi shine ɗaga murya wajen yin addu'a ma'ana ka ɗaga murya kai addu'a irin halin da ya tsinci kansa kai kuma Allah ya kiyaye ka yace wannan shine abin da mai hankali ya kamata yi laqad خرقت المواعظ المسامع وما أراه انتفأ به, المس... به السامع ما لتي لقد خرقت المواعظ السامع مسامع ما لتي حقيقة تبس وأزوزي سن كوسا سن كيتا كنوان مسامع سن كيتا كنوان دوان دي كما تأتي سن كيتا وما أراه انتفأ به السامع سيدي كش بانا غنن wannan wa'azi ya amfanar da shi wanda wa'azin ya shiga kunnensa shi mai ji mala ce bana gani wannan wa'azin ya amfanar da shi laqad bada nurul matali'i lakinnahu a'mal mutala'a mala ce laqad bada nurul matali ce tabbas hakika hasken haske ya bullo daga dukkanin gurin da ya kamata a ce haske ya bullo daga wajen shine almatali inda haske ke bullowa wajen bullowar abubuwa shimala ya ce to haske ya bullo daga nan lakinnahu sai dai matsalar a'ama almutala sai dai wanda hasken ya bullo a kansa ya makance idan haske ya bullo mutum a makance ta yana zai ga hasken ba zai iya gani ba kamar yadda wancan mai wa'azin an yi wa'azi bai iya ji ba to wannan kuma haske ya bullo shi ma bai iya ganin hasken ba haske na shari'a haske na bin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi idan su a makance a kai yake ba wai makanta ake nufi ta zahiri ba a'a makanta ta zuciya an gaya masa gaskiya ya bijiri an ce masa ga abin da yake daidai qad banatil ibaru bi afaril ghairi liman igtarra bil masari'i wa laqad haqiqa tabbas banatil ibaru izna ta bayyana daukar izna ta bayyana bi afaril ghairi da afar na waninka wanda ya wuce kaga abin da ya faru a gare shi ya rayu ya saɓa Allah kuma ƙarshensa shine cikin kabari ya mutu ba za ka ɗau izina da wannan ba kaga wanda ya bijire wa Allah maɗaukakin sarki ya saɓa Allah maɗaukakin sarki ƙarshensa ya kasance ya yi kyau ko bai kyau ba ƙarshensa bai kyau ba mutum ba zai ɗau izina da wannan ba Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin al'ummomi na baya da suka gabata adawa samudawa mutanen annabi shu'aib mutanen annabi lutu dukkaninsu sun saba wa Allah madaukakin sarki ya karshen su ya kasance ba za mu dau izina da wannan ba shine abin da malaki nufi yace tabbas izina ta tabbata ga abin da ya wuce na waninka liman igtarra bil masari'i ga dukkanin wanda zai rudu da wani karfi da yake da shi a jikinsa wanda yake ji yanzu shi kamar ƙasa ba za ta ɗauke shi ba saboda ƙarfi to baka ga wanda suka fi ga ƙarfi ba ina adawa su adawa saboda ƙarfi ma sai da suka ce man ashaddu minna quwwa suka ce wa ya kai mu ƙarfi ne proud suke suka ce man ashaddu minna quwwa wai akwai mai ƙarfi kamar mu quwwatan wa kanu bi ayatina jahaduna shin in banda su wasu irin mutane ne ba sa ganin Allah da ya halicce su samar da su daga ba bai fi su ƙarfi ba ya fi su ƙarfi babu kai aka samar da kai yanzu wanda ya samar da kai kuma sai ka ce ya ka za ka gagare shi bai isa ba kuma ba to ballatana mu da halittar mu gatanan gatanan eh ba ba ba mu da karfin jiki da ginin jiki mai girma irin na adawa da su mudawa ko kadan babu Allah ya ce fama baluha la tasqubu la tasqubu madami'a malai ce fama baluha to me ya samu zuciyar mutum la taskubul madami'a ta yadda ba ta kwararar da hawaye idan mutum zuciyarsa ta tana masa laifi da abin da ya ba daidai ba me me ya samu mutum ta yadda ba zai iya zubar da hawaye akan laifinsa ba zubar da hawaye alamu ne da ke nuna cewa mutum ya yi nadamar abin da ya ba daidai ba sai mutum ya hawaye saboda bakin cikin abin da zai riska idan ya mutu a haka to me yasa ba ma yin kuka idan mutum na da laifin me yasa ya ajaban liqalbin inda zikril haqqi ghairi khashi'in mala yace ya ajaban ya mamakin liqalbin ga zuciyar da inda zikril khaliq inda zikril haqqi yayin ambatan Allah madaukakin sarki alhaqqu shi ta nutsuwa ba ta komawa ga Allah madaukakin sarki ba ta jin tsoro wanda Allah madaukakin sarki ce allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana su ake nufi da an ambaci Allah sai kaga zuciyarsu ta raurawa zuciyarsu ta firgice ta razana to ina irin zuciyar da za a ta ambatan Allah madaukakin sarki kaga ko gezau ko gezau mutum ko tuna ma abin da yake na rashin kyauta ba yayi a ambaci Allah ai wa'azi wa'azin da ya kamata a ce wallahi an suma an suma ka je ka karanta littafin Ibn al-Jawzi Abdurrahman Ibn al-Jawzi Allah ya masa rahama mai suna talbisu iblis yake cewa akwai mutanen da ake ce musu wa'az masu wa'azi sai idan a cikinsu akwai wanda idan ya zo ya tsaya a cikin mutane yana wa'azi wallahi har har suma ake ya ce akwai wanda idan yana wa'azi ana samu ana samu wanda suke mutuwa ya ce idan wa'azi ya yi wa'azi zuciyar mutum kawai sai ta buga me dalili saboda ya ji an faɗa abu an faɗa abu an faɗa abu duk da wannan wani abu ne na daban amma dai alal aƙalla lokacin da ake wa'azi zuciyarka ya kamata a ce ta koma ga Allah maɗaukakin sarki amma ƴan uwa ai ta wa'azi kaga kamar dutse ake gayawa gaskiya da matsala wallahi da matsala ko ala ko a jikin mutum kaga babu kwata-kwata babu wani alamun yana jin cewa da shi ma ake kwata-kwata Allah ya shirya da malai ce laqad nashibat fihi makhalibul matami'i yace lallai makhalibul matami'i da baibayi na kwaɗayi da san duniya nashibat fihi ta ta makalkale shi ta lazimce shi ta yadda ba zai iya barinta ba ya man shaibuhu qada ata malai ce ya kai wanda furfurarka ta riga ta zo maka kanka baki ne yanzu ya zamto fari qad hal ta ma maza abin da ya riga ya wuce ya shuɗe min al'umri na rayuwarka biraji in kana gani zai dawo maka kuwa ba zai taɓa dawo ba har abada ya tafi ke malai ce in tabi lima baqiya wantahi wa raji malai ce in tabi ka faɗaka e ka faɗaka lima baqiya ga abin da yayi saura na rayuwarka ragowar numfashinka ragowar awoyinka da kwanakin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za ka yi su a nan gaba ka faɗaka ka koma ga Allah a waɗannan wantahi sannan ka daina duk abin da kake wanda ba daidai ba waraji koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mala ya ce falhaulu azimun ya ce kaga musifu na wannan rana ta alkiyama ya ce wallahi masu girma ne shine alhaulu musifu da za a riska a wannan rana ce azimun masu girma ne wal hisabu kaga hisabin da za a yi a wannan rana shadidun mai tsanani ne wat tariqu kaga hanyar shasi'un mai yalwa ce mai tsayi ce eh ka shirya mata ka kimtsa mata sosai malai ce inna azaba rabbika lawaqi lallai azabar ubangijinka wallahi mai afkuwa ce babu abin da ya sai afka mata malahu min dafi ba wanda isa ya tunkuɗe ta ya haraba shi kenan kawai amma wallahi matuƙar mutum ya tsinci kansa cikin wanda za a yi wa azaba to malahu ba shi da wanda min dafi za su tunkuɗe masa wannan azabar babu su Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye Allah ya samu dace malai ce alkabiratu tasi'atu wal ishrun kabira ta 29 kabira ta 29 shine alintihar alintihar abin da ake kira da alintihar shine ma fassara muku shi ana yace ay yaqtulal insanu nafsahu shine mutum ya kashe kansa to shine alintihar suicide kenan haramun ne mutum ya kashe kansa saboda rayuwar da take jikin ɗan adam ba tashi bace rayuwarka ba taka bace ta Allah ce subhanahu wata'ala Allah ya sa maka ita saboda haka Allah zai gaya maka yadda zaka yi zaka sarrafa wannan rayuwar taka ba kai ba idan duniya ta yi wa mutum zafi ko wani abu ya dame shi ko ya shiga wani abin da yake gani idan ya ci gaba da rayuwa a haka akwai matsala saboda wani abun kunya ya kama shi ba zai iya rawa a cikin mutane ba sai je ɗauransa kansa da kansa wannan idan ya wannan ya yi abin da yake kabira ne min ka ba irin zuru babban laifi ne daga cikin manya mai laifi kamar yadda muke ambata yana ciki ya yi mana baiwa da tauhidi da tawakkali wannan yana taimaka mana sosai da sosai komawa ga Allah maɗaukakin sarki wallahi sai kaga bala'i mai girma ya samu wani musulmi amma sai kaga mutum ko a jikinsa wallahi kuwa babban bala'i ne da musiba sai ga mutum ko yana murshi yana ba matsala insha Allah ta'ala eh ba matsala ba komai ba komai ana wani ayi haƙuri na wallahi babu komai wanda irin mu irin mu mutane irin mu wanda shi kuma bai dace da imanin da ka dace da shi ba bai dace da tawakkalin da ka dace da shi ba ka je ga shi kuma rabin wani abin ya same shi shi ne ke zuwa kashe kansa sai ga sai ga ya ji ya hawa gada a Lagos kawai tsalle ya fada ciki wannan katon wannan katon tekun ya shiga ciki shi ke ya ba kifaye abinci ya je ci ya abin nan wannan wannan godiya ga Allah madaukakin sarki duk wani musulmi zai game da haka banda dai yanzu saboda me zan ce wannan curewar duniyar da ta yi saboda haka muna kallon wasu abubuwa da suke faruwa a kasashen turai da kasashen kudu da wanda musulunci bai ratsa su ba duka to sai wasu daga cikin suke kokari su fara koyi irin wannan sai ka ji an ce ga musulmi can ya rataye kansa musulmi ya rataye kansa ko kwanakin baya ina ji a nan wajejen gidan zuni aka samu wani shi ma ya ji ya rataye kansa wai duniya ta mai zafi duniya ta to can lahira daɗi ne da ita dan Allah idan mutum ya sanadin ɗaukar ransa ya mutu idan ya je can lahira fa shi ita sanyi ne da ita ha Allah ya kiyaye eh shi ne wasu suka bugo mun waya suke tambaya ta wai musu suke wai malam ya mutu kafiri ko na ce a'a bai mutu kafiri ba ya mutu dai mai sabo amma an mutum ya kashe kansa ai bai zama kafiri ba dan wasu haka suke cewa ai duk wanda ya kashe kansa ya kafarta a'a dan uwa bai kafarta ba sai dai irtakaba zamban fadihan ya zakke wa zunubi wanda yake muna mara kyau amma bai kafarta ba matansa ya shiga duk abin da ake wa musulmi za a yi masa sai dai idan an tashi masa sallar banda mutane kirki eh wanda ya kashe kansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai mai sallah wanda ya kashe kansa a zamanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa aje ai mai sallah manzo Allah na nan da ransa ya ce a je a yi masa sallah shi bai masa sallah to duk wanda kuka an ce ya kashe kansa to irin nagartattun bayi haka wanda ake gani manyan mutane ne a unguwa haka to duk kasu ji ko an kira kan mutum ya ji mutum ya ce ai wani ya kashe kansa ya mutu to shikenan Allah ya ji kansa sai ya zama sa a gida kawai idan yan uwansa sun zauna babu laifi sai ya je musu ajiya babu komai ba laifi amma da ba zai ji ba Allah ya kiyaye ku قال الله تعالى الله مدوكين سركي ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم kada ku kashe kawunanku inna Allah kana bikum rahima lalle Allah madaukakin sarki mai jin kai ne game da ku wa ma yaf'al dhalika udwanan wanda ko ya aikata hakan yaje ya kashe kansa udwanan don ƙetare iyaka ta Allah maɗaukakin sarki wa zulman da kuma zalunci Allah subhanahu wata'ala ce fasofa nuslihi nara da sannu za mu sanya shi a cikin wuta wa kana zalika ala Allah mala ce qala al-wahidi fi tafsiri hadhihi al-aya Imam al-wahidi karkashin tafsirin wannan ayar sai yace wala taqtulu anfusakum fadin Allah maɗaukakin sarki da yace kada ku kashe kawo kanku ai لا يقتل بعضكم بعضا لأنكم أهل دين واحد أي أبن الله يكي نفي شيني كد ساشن كو يكسي يكشي ساشي سوى دا كوما أبو تاء الدين إيني إذا كنت فهمت وانا مفسرة واحدي shi abin da ya ɗauka a matsayin la taqatulu anfusakum kada wane kashewa ne ba kada kai ka kashe kanka da kanka ba ko an fahimta yawwa kada sashin ku ya kashe ya kashe shi saboda kuna karkashin addini daya fa antum ka nafsin wahidatin ku gaba ɗayan ku kamar rai ce guda ɗaya kamar yadda Allah madaukakin sarki ce annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi baka annama qatala an-nas wa man ahyaha baka annama ahya an-nas jami'a wanda ya kashe rai guda ɗaya ko ya barna a doron ƙasa kamar ya kashe rayuka ne duka baka annama qatala an-nas jami'a kamar ya kashe duk mutane ne wa man ahya hakanan wanda ya sanadiyar rayuwar ran wani baka annama ahya an-nas jami'a kamar ya rayar da mutane ne gaba daya to malam wahidi sai ya dauko wacin ayar sai yake istishari da ita hadha qawl ibn abbas wal aktharina wal aktharina malai cikin malaman tafsiri malai ce wa zahaba qaumun amma wasu mutane daga cikin malamai sun tafi ila anna hadha zuwa ga haƙiƙa wannan ayar abin da take nufi nahyun an qatlil insani nafsahu hani take game da mutum ya kashe kansa da kansa kaga zance ne guda biyu ko wasu malamai sun faɗi wancan wasu malamai sun faɗi waɗannan ya ce wasu daga cikin malamai suka ce ayar hani take game da kai ka kashe kanka da kanka kuma wannan zancen akwai akwai hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yawa da suke goyon bayansa wanda malam zai kawo mana su ويدل على صحة هذا ما أخبرنا به أبو منصور malai kuma abin da yake ƙara nuni zuwa ga ingancin wanda wannan zance na biyu shine ma akhbarna bihi abu mansurin abinda abu mansur ya ba mu labari ya zantar da mu da shi shine muhammad bin muhammad al-mansuri bi isnadihi ya ba mu labari da isnadin sa an amru bin al-as har zuwa kan sahabi amru dan as Allah ƙara masa yarda قال يتي إش احتلمت في ليلة باردة يتي وترانا إن جاء أمر أن أس الله كارا مسير دا ناي مفركي أو ندري باردة من سنن سني sanyi ne mai tsanani kuma sai aka yi rashin sa'a sai ya yi mafarki irin mafarkin da ya fitar da mani kunga akwai mai akan sa wanka to abin da ya faru a lokacin yaƙi annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya tura su a matsayin sariya a matsayin ƙwarya ƙwararin dina da annabi ya tura su a je a kai farmaki yaƙin zatu salasi yaƙi ne da annabi ya shugabantar da shi a murɗan as a kan mutanen da suke tare da shi shine shugaba to sai ya mafarki ba ruwa kawai sai ya taimama sai ya ja mutane sallah shine abin da ya faru ya ce wa ana fi ghazwati zati salasi ya ce a lokacin ina yaƙin zatu salasi yaƙi ne da aka yi shi a shekara ta bakwai bayan hijira a yankin sham a tsakanin jama'ar musulmi wa hari wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa ashfaqtu sai ce sai na ji tsoro in ji amur dan as shine fa ashfaq sai na tsorata in in aghsaltu idan nayi wanka an ahlika zan halaka yace sai na ji tsoro idan nayi wanka lalle zan zan halaka in ightasaltu an alika idan ne wanka zan halaka ya ce fatayammamtu kawai sai na je ne taimama fasallaitu bi ashabi as-subha saboda haka wani je na jagoranci mutane na muke sallar asuba shine jagora daman shine limami ya ce fazakartu zalika linnabi sallallahu alaihi wa sallam sai na ambaci hakan wannan abin da nayi ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan mun dawo faqala sai annabi ya ce ya amru ya kai amru sallaita bi ashabika kai wa mutanenka sallah wa anta junubun alhali kana cikin janaba kai wa mutanenka sallah ka ja su limanci da janaba fa akhbartuhu allazi mana'ani min al-iqtisali yace sai na ba annabi labarin abin da ya hana ni nayi me nayi wanka saboda wannan tsananin sanyin idan ya sa ruwa a jikinsa akwai matsala fa qultu sai nace da shi inni sami'tu inni sami'tu Allah yaqulu za a yi wa manzan Allah hujja da dalili da aya kenan ya ce ya rasu ai na ji Allah maɗaukakin sarki yana cewa wala taqtulu Allah kana bikum rahiman Allah mai jin kai ne game da ku yace fa dhahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul shay'an sai annabi yayi dariya kuma bai ce komai ba kaga rashin maganar annabi akan wannan qabiya ta amr ya nuna me yayi da abin da yake dan ka'ida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk abin da yake bai halatta ba ba daidai bane a haƙƙinsa baya shiru a kansa an fahimta duk abin da kaga an yi a gaban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga yayi shiru bai ce kuma ba to ta kariri ne wannan shine tabbatarwa annabi yake a kansa amma idan ba daidai bane annabi zai yi me zai yi magana eh ka'ida ce usuliya suna cewa la yajuzu tarkul bayani an waqatil hajati baya halatta a jinkirta bayani a lokacin da ake bukatarsa amma wannan fi haƙƙi rasulillahi ne sallallahu alaihi wasallam to sai annabi mai shuru bai ce masa komai ba sai ya nuna lallai abinda amr yayi a daidai ne wannan hadisi yan uwa ingantacce ne hadisin imam ahmad dan hanbal ya fitar da shi al-imam abu dawud da shi ma ya fitar da shi malam albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadisu sahiha nasa fadalla hadha al-hadith yan uwa sai wannan hadisi ya nuna mana ala anna amru haqiqa amru dan as ta'awwala hadhihi al-ayata ya fassara yayi tawilin wannan ayar a halatinsa la nafsa ghairihi ba ran waninsa yake nufi ba kun fahimci abin da malaka so ya ce fassarar da waɗanda suka ce abin da ake nufi wala taqtulu anfusakum kada ka kashe kanka da kanka ana nufin kashe kanka da kanka ake nufi ba kashe waninka ba an gane da amur ya ce ai Allah ya ce wala taqtulu anfusakum ran wa yake nufi kenan ransa kenan ko ba ran waninsa ba kun fahimci abin da malaka so ya fito da shi ko yawwa mala ya ce ولم ينكره ذلك ولم ينكره ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم النبي tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai masa inkarin hakan ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qauluhu fadin Allah madaukakin sarki da yace wa may yaf'al zalika wanda duk ya aikata haka ya kashe kansa da kansa kana ibn abbas yaqulu abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda ya kasance yana cewa al isharatu ta'udu ila kulli ma ما نهى عنه من أول السورة إذا هذا الم... إلى هذا الموضوع ما الإشارة نوني ينا فائدا ترد تعود إلى كل ما نهى عنه dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi hani a gare shi min awwali sura daga farkon sura ila hadhal mawdu zuwa ga wannan gurin da aka kawo ba sautin nisa'i ba ce to tun daga farkon nisa'i jimal abdullahi abbas Allah maɗaukakin sarki yana ta bayanin hukunce-hukunce to da ya zo nan sai ce wa may yaf'al zalika dukkanin wanda ya aikata abubuwan nan da Allah maɗaukakin sarki ya hana inji Malam Abdullahi dan Abbas kun ga ya faɗaɗa da yawa shi ko yawa wa qala qaumun amma wasu mutane daga cikin malamai suka ce alwa'idu rajiun ila akli mali bil batili wa qatl nafs iya waɗannan abin da aya ta kunsa iya su ne zancin yake kuma zuwa gare su ba gaba ɗaya surar bane ina fata an gane kuma wannan ka'ida ce ta malaman larabci cewa duk inda aka kawo duk inda aka kawo wani ishara ko aka kawo damiri ke yarji'u ne ila aqrabi ila aqrabi mazkuri yana kuma zuwa ga mafi kusancin abin da aka ambata simul ishara din yana kuma wani zuwa ga me aqrabul mazkur shine me shine me wala taqtulu yawa wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima shine abin da malai yake nufi ya ce yana nuni ne zuwa ga hana cin dukiya da barna da kuma kisan kai almuharrama wanda Allah maɗaukakin sarki ya hana kashe ta wa qauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki udwanan wa zulman da Allah maɗaukakin sarki ce mutum idan ya aikata haka yana mai ƙetare iyaka da kuma zalunci sai ce ma'al udwani tare da ƙetare iyaka ai ya aduwa ma amara Allah bi shine mutum ya ƙetare abin da Allah ya umarce shi da shi wa kana zalika ala Allah yasira أي أنه قادر على إيقاء ما ما توعد به من إدخال النار أي الله من أكين سركي mai iko ne akan afkar da abin da ya yi alkawarinsa na narkon azaba da shigar da ma'abocin wannan laifi zuwa ga wutar jahannama malai cewa an jundub an karɓo daga jundub ibn abdullahi dan abdullahi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annahu qala ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kana fi man kana qablikum kana fi man kana qablakum ya kasance al'ummar da suke kafin ku waɗanda suka gabata kafin mu rajulun bihi jurhun akwai wani mutazi'a sai ya raki ma'ana sai ya kasa jure zafin raɗaɗin wannan ciwon fa akhadha sikinan kawai sai ya ɗauki wuka fajazza biha yadahu kawai sai ya tsara akan wannan dan yatsan da yake ciwo dan yatsa ne yake ce masa ciwo ya ji rauni yana ce masa zafi sai ya dauki kawai sai ya tsara dan yatsa annabi ne yake ba da wannan labarin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa ma raqa addamu hatta mata saboda kawai jini sai ya balle sai ya ta zuba jini bai rike ba jini bai daina zuba ba sai da mutumin ya mutu sai da ya rasu kaga shi kashe kansa kenan ko qala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace badarni badarni abdun bi nafsi wani bawa yayi min gaggawa da kansa yayi min gaggawa da kansa haramtu alaihi aljannata na haramta masa aljanna ya kuwa wannan hadisi na cikin bukhari da muslim hadisi ne ingantacce shi sa duk mutumin da ya kashe kansa to wannan ya yi aikin da yake aiki ne na 'yan wuta e kai tsaye cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki zai sa a ingiza shi Allah ya kiyaye wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an karɓo daga abu huraira Allah ya kara masa yarda ya ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man qatala nafsahu bi hadidatin wanda ya kashe kansa da wani karfe wukate takobi ne addace duk abin da yake karfe ne mutum ya yi amfani da shi ya kashe kansa fa hadidatuhu fi yadihi annabi ya ce to wannan karfan nasa da ya kashe kansa da shi yana hannunsa ranar tashin alkiyama a cikin wutar jahannama yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannama zai rinka cakawa kansa wannan karfan a cikin wutar jahannama ba wuka ya sa ya cakawa kansa ba ba adda ya sa sare wani bangare na jikinsa bai kashe kansa idan Allah ya tashi alkiyama na farko za a sashi a wutar jahannama to ba sawa a wutar mu nema matsala ba za a bashi wukar ko addar ko duk karfan da ya amfani da kansa ko bindigar da ya rinka harbe kansa da ita za a bashi ita ya rike irin ta jahannama ba irin ta duniya ba ya ta harbe kansa da ita a cikin wutar jahannama ya ta cakawa kansa wannan wukar a cikin wutar jahannama shine nau'in azabar da za a yi masa annabi ce khalidan fiha abadan zai dawo a cikin wuta har abada abin da ake nufi da abadan khalidan fiha abadan anan wajen shine al-makfu tawil shine zai zauna zama mai tsayi eh zama mai tsayi duk mutumin da ya mutu ba akan kafirci ba wannan baya dawoma a cikin wutar jahannama amma abin da ake nufi da al-khulud huna shine al-makfu al-makfu tawil shine zama mai tsayi zai dade a wuta yana shan azaba Allah ya kiyaye mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa man qatala nafsahu bi summi wanda ya kashe kansa da guba da guba shi kuma duniya ta dame shi ya ji ya sha fiya fiya ya rasu ya mutu ga wani sakare wata ta ce ba ta san sai zai sha fiya fiya saboda sakarci ai sai ku bashi ya sha wallahi kage asara ya asara bi kenan ba hurul aini kuma ba hurul duniya duk babu eh ba matan duniya ba na lahira a to in yaje can ma wuta zai shiga an banda tsabar rashin tunani ka je ka shi kanka akan mace saboda Allah Allah ya kiyaye to duk wanda ya sha guba fasummuhu fi yadihi za a bashi wannan gubar tasa a hannunsa ranar tashin alkiyama ta hassahu fi nari jahannama zai rinka shan wannan gubar a cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan yana mai dawwama har abada a cikin wutar jahannama wa man nazala min jabalin wanda ko katon dutse mai tsayi ya je ya hau ya faɗo ya mutu faƙutila nafsuhu ya kashe kansa fa huwa yanzu fi nari jahannama to shi ma za a yi masa wani dutse a cikin wutar jahannama da shi ma zai rinka faɗowa cikin wutar jahannama eh sai ya hau ya hau sai ya dakin ya faɗo wutar jahannama ya tashi ya ƙara kuma ya kai Allah ya kiyaye eh Allah ya kiyaye abin bamu da khalidan fiha abadan annabi ce zai dawo ma a cikin sa wannan hadisi mukharrajun fi sahihaini shi ma bukhari da muslim sun fitar da shi yan uwa wa fi hadith thabit bin dhahak hadisin da zamu zamu dakata akan sa ya zo a cikin hadisin sabit dan dhahak qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la'nul mu'mini ka qatlihi la'antar mumini zagin mumini tsine masa albarka to kamar kashe shi ne wa man qadhafa mu'minan bi kufrin wanda duk ya jefa wani mumini da kafirci ya kalli wani musulmi ya ce ya kafa shi daga musulunci mutum ya jefe shi da kafirci fa huwa ka qatlihi to wannan abin da ya masa shi ma kamar kashe shi ne eh shi ma kamar kashe shi ne wa man qatala nafsahu bi shay'in wanda duk ya kashe kansa da wani abu uzziba bihi za a yi masa azaba da wannan abin da ya kashe kansa yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya samu dace ya kuma kiyaye ma daga afkawa cikin halaka wannan hadisi yan uwa shi ma bukhari da muslim suka fitar da shi sai mu dakata anan in Allah madaukakin sarki a aisara ka dan ko bar mu karasa bar mu karasa fil hadisi sahihi ya zo a cikin hadisi ingantacce anir rajul alladhi alamatul jarah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labarin wani mutumi da shi tare suka tafi yaƙi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sunansa Uzman Uzman al-Zufri sabon annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to amma bari ku ji abin da ya faru a cikin hadisi ingantacce ya zo game da mutumin da alamatul jar a rauninsa ta dame shi da ciwo fasta ajala al-maut sai ya gaggauto da mutuwa ya kashe kansa da kansa ke faqatala nafsahu bi zubabi sayfihi sai ya kashe kansa da tsinin tufafinsa shine zubabu nafsi tsinin tsinin abin da sa takobinsa afwan tsinin takobinsa sai ya kashe kansa da shi za ku ji yadda فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace huwa min ahalin nari annabi yace dan wuta ne jihadi ya fa amma annabi yace dan wuta ne abin da ya faru shine wasu daga cikin malamai suka ce yakin abin nan ne yakin khaybar ne haka wasu suka ce wasu kuma suka ce yakin hunain ne kowane ɗaya daga ciki malaman tarihi sun faɗa da aka je wannan yaƙi aka fara gabzawa tsakanin musulmi da ɓangaren mushrikai sai kasance wannan bawan Allah Sheikh Uthman din nan yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa bajinta a wannan yaƙi ya fi kowa bajinta saboda duk inda ya shiga sai dai ga maza suna suna zubewa kawai a ƙasa yana zubar da maza to sai sabai abin ya ƙayatar da su sai suka je suke labarta wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin bajinta da yake ana ga annabi sai annabi ya ce huwa finnar ya ce dan wuta ne tun ana yakin to sai abin ya ɗaure wa sahabakai mai suna akfam ibn abil jawun al-khuzai shi kuma sai ce kai ai sai naga abin da zai ture buzu na sai rinka bin sa a baya duk inda ya sai bi shi to bayan yaki yayi yaki to kun san dama duk wai makashin maza maza kan karshe ya zubar da yawa amma kuma sun ji masa ciwo da yawa to ciwon da suka ji masa sai raɗaɗi ya dame shi sai kasa haƙuri sai ɗauki takobinsa sai kafa inda ake riƙewa in sai kafa shi a ƙasa sai sanya nan tsakankanin nonuwansa a kan takobin sai ya caka an gane sai ya danna sai ya mutu kawai shi kenan shi abin da yake nan kada kuma ta yayi wa Allah madaukakin sarki bajin tafi a baya ya kashe abokan gaba amma kun ga ƙarshen sa yadda ya kasance shi ne wannan sabi sai ya to a guje ya zo ya samu annabi ce ya rasulullah wallahi ce wallahi ashhadu annaka rasulullah ce wallahi na shaida tabbas kai manzon Allah ne annabi ya ce me ya faru ya ce gashi gashi gashi gashi gashi wancan bawan Allah da kace mai dan wuta ne gashi na bi shi ga abin da ya faru to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi wata magana mai bantso mai bantso ya ce mutum zai yi aiki a a mutum zai aiki innan rajula la ya'malu bi amali ahalil jannati fima yabdu nasi mutum zai aiki irin aikin aljanna cikin abin da yake bayyana a wajen mutane suna gani aikin aljanna yake yi fa huwa min ahalin nar amma dan wuta ne haka mutum zai aiki irin aikin yan wuta fima yabdu nasi cikin abin da ke bayyana wa mutane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa huwa min aljanna kuma sai ga karshe dan aljanna to kaga ni wannan irin wannan hadisin idan lokacin da na karanta shi ko na ji an karanta shi wallahi gaba na faduwa yake wallahi dan uwa ina jin tsoro sosai annabi ya ce mutum zai yi aiki irin aikin yan aljanna duk abin da kuke kallowa na mutumin kirki ne yana sallah a cikin mutane yana kaza yana sadaka yana kaza amma bai san karshen sa ba wallahi sai dab da mutuwarsa idan Allah ya ga dama sai abin ya juye Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya kiyaye to shine matsala to wannan bawan Allah abin da yake nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce dan wuta ne wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim shi ma fa nas'alullah nam eh fa nas'alullaha ma la yace muna roƙon Allah madaukakin sa mana shari'ar mu wa ay yu'idhana min shururi anfusina ya kuma tsare mu daga sharrukan kawo kawukan mu wa sayyiati a'malina da kuma munanan ayyukan mu innahu jawadu lalle Allah madaukakin sarki mai yawan kyauta ne karimun mai karamci ne ghafurun mai gafara ne rahimun ne mai jin kai ne Allah madaukakin sarki ya samu dace sai mu dakata anan insha Allah ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am haramtu alaihi aljannata ba eh eh ba haramta ba haramta aljanna bane gaba daya duk wanda ai ka'ida ce ka dauka duk wanda ya mutu ba shirka yake yi ba to Allah maɗaukakin sarki zai sa shi a wuta gwargwadon laifinsa a fito da shi a kai shi aljanna ƙarshe inna Allah la yaghfiru ayyu inna Allah la yaghfiru ayyu sharaka bi amma wa yaghfiru me ma duna zalika liman yasha kaga da Allah ya ce wa yaghfiru Allah yana gafarta ma duna zalika duk abin da ba shirka ba ko menene liman yasha ga wanda ya ga dama to duk abin da yake ba shirka ba Allah maɗaukakin sarki yana gafarta shi saboda ko da ka ji an ce wani mai babban laifi zai shiga wuta zai dawama abin da ake nufi da dawama a wajen shine zama mai tsayi zai daɗe a ciki shi ma dai ba abin so bane kai yanzu dan Allah ko zama minti biyar aka ce mutum zai a wuta jahannama me abin so a ciki eh minti ɗaya ma mu insha Allah ta'ala aljanna zamu shiga kai tsaye insha Allah ta'ala da yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan ce salam malam zan iya aurawa ɗana ƙanwar matata dan uwa me zai hana zai iya aurawa dan sa kanwar matarsa a kanwar matarsa ai babarsa ce kanwar babarsa ce ai ai tana cikin wanda aka haramta kanwar babarsa ce uwarsa ce ita wannan ita wannan muharramarsa ce ya halatta ya halatta duk abin da muharrami ya kamata ya gani a jikin mata ya kamata ya ganta ba zai aure ta ba ai uwarsa ce wannan ba zai aure ta ba ya ce Allah ƙara malam lafiya amin to ina za a yi wannan kama sale saboda Allah Allah ya kiyaye subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta na'am ba babar yaron ba babu abin da zai hana misali baban baban yana da wata mace ba babar dan matar baban sai aure babu komai wani zai ce da baba da ɗa suna auren ya da ƙanwa to menene ba kuma na'am bai warware da can ba kamar yaya yawwa wannan babu laifi ba komai ba kuma baya cikin wanda baya cikin wanda waɗancan mutane guda a goma sha ɗaya ko guda goma da Allah ya haramta a cikin sautin da sa'i ko yawwa baya ciki tun da kan hurimat alaikum ummahatukum ko وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضأنكم وأخواتكم من الرضاء وأخوات وأمهات نسائكم وربائكم وربائبكم اللاتي في وجوهكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أسلامكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما سيتي والموسنات من النساء kun ga waɗannan wannan wanda muka ambata suna ciki ba sa ciki ba sa ciki saboda haka zai iya aura insha Allah ta'ala Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah